الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين أنوا ما البركة يوم منذ حديثنا أربعين شكب الحديث الأربعون حديثنا أربعين شكين للتاهن دا أشي ما سونا أربعون حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da uban da dan duka sahabbai ne qala yace akhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi mankibai aw bi mankibi annabiya ma'ana tabi kafada ta ko ya dora hannunsa a kafada ta inji Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda faqala sai annabi yace masa kun fi dunya ka annaka garibun ka kasance duniya kamar bako ka san bakon kwarai bai karambani ko da kaga bako ka san bako ne yanzu akwai bakon da a hankalinsa zai dawwama inda yake bako yana da tsari ko ya zo karatun wata biyu ne ya zo karatun wata ya zo bakoncin mako to wallahi mu baki ne a nan kun gan mu nan ko wallahi wata ran za ka neme mu ba mu nan muna can gidanmu mu baki ne au abiru sabil ko matafi wanda cikin tahiya ya haɗa samu wani wuri ya ɗan zamna hankalinsa to bari mu ɗan huta nan nan zuwa la'asar za mu kama hanya haka annabi ya ce ba umar ɗan khattab ina ni ina duniya misali na a duniya kamar matafi ne ya ɗan huta ƙarƙashin bishiya ya maraita ya bar wannan wuri wata ran za a nemi gidanka a ce gidan marigayi gidan suwa ne uba ya tahi uwa ta tahi yanzu fami shi kenan an fara tahiya Allahu akbar wani fami gaba dai sannu san shekara mata ta huce bayan shekara biyu waɗansu fami tare za su rasuwa sai Allah ya kaddarta musu mutuwa balaguro mota guda shi kenan gaba dai an shahe wannan fami kowa da lokacinsa annabi ya nuna masa habbai rayuwar ɗan adam ɗan adam guri gare sa yawan gurace gurace sai ɗan ƙaramin zane ajalin ɗan adam ƙarami ne a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wagga al'umma annabi ya ce rayuwar al'umma ta 60 ne zuwa 70 da ket da ket da wala hauli ba ku yadda ake mutuwa jama'a yau in ka je inda ake wankan gawa wallah sai ka rance to jama'a haka ake ta mutuwa in ka zo gari kuma sai ka kamar ba a mutuwa kowa na sha'aninsa kana hito amurka sai ka ga ana ta darga ana ta ciwa-ciwa kuma wai kowa ya san can zai komawa an ya muna da hankali ko walla ya kamata in mutum ya leƙa makabarta ya dawo ya canza alal akal ya canza ko kun san usman dan affan in ya shiga makabarta kuka ne zalla sai an lallashe shi yace kai kabarin ga wallahi gida ne mai duhu gida ne mai duhu awwalu manzil min manazil akhira masabcin gurku kenan cikin masabkan lahira maci ne babu tabar matalaka wadda bata hi kabari yulwa ba in ka samu yulwan kabari bayan an yi tambaya ne amma asalin ramin gashi da kunci wanda muke rami guda biyu ne tsakiya za a yi dan karamin malam a karkatar da mutum akan bangare na farko ribo hajiya ce ta san duba ta san cana ba duniyar da ba a zagaya ba kwamfule ɗari turare kala-kala allahu akbar wani suliye suliye suliye jika ɗari ɗari zalla bai taɓa ba da guda fi sabilillahi ba ga shi gindir ɗan zane biyu kawai wanda an kai ƙoƙari a sa mai uku shi ke na kala ina za a kai shi gidan shi na gaskiya rami ne tsutsa kullukum min adam wa adam min turab min khalaqnakum wa fiha nu'idukum takamar mai takama cikin kasa za a mayar da shi wallahi cikin kasa shuru kan ai minti talatin an gama annabi ya ce ana gama an yi addu'a kuna zuyawa za a sare cikin jikin mutum malam lokacin mutum zai gane bai da wayo zai firgita kamar barci ne kamar mafalki sai ga kansa cikin mi rayuwar barza annabi ya ce lokacin yana cin motsin tahiyar mutane da sun kari kayo shi kop kop kop yana cikin ji kawai sai a shamace tsakanin shi da jin abun da mutane suke shuru sai ga mala'ika bi munkar da na ce tambaya ce kawai za su tambayar akida tambayar tauhidi wanda ba ruwanmu wallahi ba a tambayar ka shagon ka nawa ka ka sa cikin sa ana zo ga shagon bohilin kiyama dala bayan dala kobo bayan kobo wagga dala ina ka fito da ita a ina ka sata wanga gida ya kai ka gina shi wata kuɗi ka tara to kuɗin mi ka sa su tambaya biyu ne akan kuɗin da muke ta nema wace hanya ta tara wannan kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi ra jama'a wallahi ya kamata mu mu lura man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk tsawata za su yi annabi ya ce za su zamnar da mutum su girgiza shi ba su san kowa ba su girgiza su sake shi wane ubangijinka wane annabinka menene addininka sai su saki sai su mai da tambayar ɗaya bayan ɗaya a wata riwaya wanda albara bin azib ke riwaito albari ya cikin hakamul janayi ana kara ma ma ilmuka ni ne karatunka babu zance ingil english ko mathematics ko filo a wane ubangijinka mumini kadai ce ba da amsa Allah ka samu cikin muminai wallahi waɗanda sun kai mutuwar banza yanzu da za a ba su damar minti ɗaya ba a ƙara ganin su kasuwa wallahi suna nan masallaci suna jiran bautan Allah amma ba su da wannan dama haihata haihata Allah ya ba su dama a duniya wani shekara arba'in shi har yanzu tunaninsa guri sai na yi karatu na ga sai na je ingila sai na yi gini yan uba za su mutu malam ba ka ganin rayuwa na ta gudu ne ajali karami guri mai tsawo wani gurin program shekara talatin ashe bai huce shekara biyu da mai saura ya mutu wani yau zai mutu yanzu da muke muku magana inda muna da wani dokta da ke urgence na duk duniya da kun kira za ku tambayar shi zai ce ga wani na yana ɗaukar rai babu urgence da ake minti talatin ba a mutu ba da ka shiga urgence malam za ka gane ka zo gidan wa'azi wani ana shigowa da shi a guje a kan wannan gado likita da ya taɓa kawai sai ya huce mai hankali ya gane babu rai ba shi kenan yanzu kai ta tunani yanzu wani ya mutu ya mutu ko ma ɗakin shi ga ga waya nan malam ku cira ku ji wa zai ɗagawa duniyar ɗan adam ce na wallahi mu tuna da gobenmu hadisin ba wai yana ce ku bar kasuwanci ku bar kiyo ku bar kaza a ku kyautata ku kyautata duk cikin aikin da za ku yi ku bar mugunta ku bari a zalunce ku ga ku zalunci kowa ku bari a danne ku ga ku danne kowa ku zan baki a duniya kun ji bako bai rigima bako bai faɗa bako ya kai abinda gobe ina bar muku gidanku shikenan Umar dan Khattab sahabbai ta kafa haka rayuwarsa take usman kukan da bai bar sai ya fito kabari mu ko wai har da kasuwanci cikin kabari alo oh abdullahi ne eh yanzu an tsashi rami eh nan da minti biyu muna gama da shi allahu akbar wani ma in sun san malam na kawai ta tallaga ce to malam ka san muna dan takaita kaji kuma abokan shi ne abokan shi ne in an komo gidanku wa sai tuna da ana bin shi bashi mu biya a abu tabbata umhani sai samu mun shayi eh ta gawai ta huta abu takka abokin mu yayi zahin mutuwa wallahi wai maimakon mutuna min ya kamata idza hamilta janazatan fa alam bi annaka ba'daha mahmula ka bi gawa yau to ka sa rai gobe kai za a kaiwa ko shakka babu to cikin mu waiwa ya shirya wa ke da garanti yau a ce yau daren shi na karshe wai mu yayi mu Allah ni kake da garanti tunda Allah bai saba alkawari tambayi zuciyarka ni kai ma Allah a ce yau za ka mutu alhassan albasir ya ce na iske mutanen da a ce musu yau za su mutuwa babu abun da za su karawa sun shirya sun gama shiri ba su kara komi a ce yau za su koma ga Allah sun riga sun shirya cikin mu wane ne to tana tsakuwa in ma mu shirya tun bata zo ba ko mu yi ta wasa in ta zo fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun min salihin wanda bai hidda zakati a dan jinkirta a bawa annabi ce sai turo tar dama ko baka gai ba na su ne a dan bawa ne ai musu wani kaza a'a ka bada kana da koshin lahiya kana son abu dina lafiyarka mu jina lahirar mu mu bar tsegumi da hasada kowa bai hana rabonka ka same shi ko yanzu dunnan Allah shi mai badawa ne ya isa kowa mana damuwar mi dan wane ya samu kai ma kana sa ba rabonka an ka baki ba rabon shi ne in ka ga wane ya samu ɗaukaka kai ma kana da ɗaukaka duk ka ji damuwar wani ya samu in wani dan uwanka kasuwanci na bunƙasa iya addu'a Allah ƙara ma dan uwa Allah ƙara ma dan ma ka ce kai mala'iku na ce kai ma Allah ya ƙara ma sai kaga buɗi mu kullum muna son mu tara juna mu ce kashe juna mu yi kukan munahinci mu zo makabarta mu ce gulma juna in an mutu kun mu ce mu yi kuka a kukan banza nan ya kamata mu jara mu so junanmu mu jara mu tausaya mu junanmu abdullahi dan umar an yi wa'azi ya shiga Allah ya ƙara masa yarda Mali ya ce, وكان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يا كسانچه يقول yana cewa yana ce madalibansa idza amsayta idan ka maraita fala tantazir saba gadda ka kuskura ka jinkirta wani aikin alkhairi kace har gobe gobe na wane ne yanzu nan wani ya daga muna hannu ya tabbatar zai tashi gobe ba mu ji tambayar ba ko wanda ke da garanti duk ba lahiyar mu lau ba ko asibiti muke muna opitali yanzu to ai muna da garanti mana ko akwai garanti akwai sam baka da wallahi ba mai tabbatarwa sai ya tashi gobe babu shi gaska je ka daga hannu da dar malam murdawar ciki ta tace an yako Allahu akbar wai wani bawan Allah ya mahalkin ya mutu malam to dama ya kashe amful kun san mahalkin mutuwa ma wani musiba ne ya tashi ya taɓi jikinsa bai yarda ba sai da ya rairahe ya kunna amful ya kalli madibi shi ne koko ya mutu sai da ya hito waje ware ganin mutane ya tabbatar da bai mutu ba a mahalci ma in an gada ma ka mutu wallahi sai ka ga mutum ya canza kwana da yawa sai lahiya wani bari dai bari bari mutuwa wallahi ta ishe mu wa'azi Allah ya samu cikin masu hankali Umar yana da kabarin da yake shiga yayi makanta wa'azi ya kwanta yanzu akwai wanda za mu je gobe a bashi ka goma a yi mai kabari ya dan shiga ya dan zamna kaɗan da ya hito wani ma ba iya wankan gawa sai shiga a ya isa nan ko ban gan shi ba na yahe mai wallahi na yahe mai ni ko a muhalki ban san in gani rayuwar shi kenan to abdullahi ce wallahi in ka tashi da tsaye gaska jirai mare ce don aikin alkhairi in shi so nawa mutum zai tashi lahiya da marece ka ji an cewa na ya riga sai mu ta tambaya hadari ne yayi ya ji ma bai jin jiki ne wai dan me ba mu san ana mutuwa lahiya lau ba an ce ma sai kai rishin lahiya ne kowa da mutuwar shi والموت واحد أما الأسباب تفرقت wanga da ciwon ciki wanga da kaza wanga da amma mutuwa dai mutuwa ce fa in lam tamut bi sayfin mata bi ghairihi wani soja ne sai ya yi rataya ba a taba halbe shi da bindiga wani sabo yana shiga daji yau zai shiga a fara bindige shi kaji irin dan shi nace mai gayya shiga fa soja a'a ba soja ya kashe shi ba ajali ne wani direban mota ne shekara hamsin bai taba hadari ba cikin ɗakin shi mota za ta kubcewa ta iske shi haƙuriya mutuwa riga ce ta kowa almautu babun wa kullun nasu dakhiluhu mala ya ce wa idza amsaita idan ka maraita fala tantazir saba wa idza asbahta idan ka tashi da safi fala tantazir masagak ka jira marece wa khudh min sihhatika li maradik lafiyar da Allah ya baka ka yi ƙoƙarin samun riba ka bauta ma Allah ka yi ikhlasi ka yi tauhidi limaza limaradika saboda rashin lahiya ko ya zo falahum ajurun gairu mamnun akwai marasa lahiya yanzu sun wuce shekara biyu ba su san komi ba Allah ana ta rubuta musu lada dama cikin lahiyar su sun san Allah sun bauta ma Allah lokacin rashin lahiya yanzu ai ta rubuta musu lada wani kuma zunubi dai za a ƙara mai sai abdullahi magana ta ƙarshe ya ce wa min hayatika ka yi ƙoƙarin ribantuwar rayuwarka limautika saboda mutuwarka walau ishta alfan sun ma'alfai ni ba'adahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabar in kai fitin kai addu'a Allah ƙara min arba'in Allah ƙara min hamsin ana ƙari ana ƙari wata ran za ka samu kanka cikin kabari Allah ka tausaya muna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh